assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu a hudubanmu ta yau an yi ta ne akan abinda ya dace da mu bayan watan ramadan godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga shirin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirya da shi shine shirye wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi na tabbata babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya na tabbata shugabanmu annabinmu masoyinmu mai cetonmu annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne zababban Allah ne ko badadayin Allah ne Allah kai dadin tsira da aminci da albarka a kansa da halayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ina muku wasiti da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai tsokaka masa al'amarin sanan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah Ramadana ya wuce amma ubangijin Ramadana yana nan Ramadana ya wuce kamar yadda duk wasu abubuwa da ka sani za su zo su wuce ramadana ya tafi kamar yadda abubuwa suke tafiya ramadana wata ne mai girma da yawa daga cikin bayan allah masu girma muna ji muna gani sun tafi sun bar mu wasu muna ji muna gani mun ɗauke su mun sanya su a makabarta mun binne su kasancewar sun tafi sun bar wannan duniya bai hana rana fitowa ba bai hana wata fitowa ba sama bata daina ruwa ba daman babu abin da zai faru dan bana nan ko dan baka nan haka Allah madaukakin sarki ya tsara duniya zamani ne lokaci ne yana zuwa ya wuce sai dai dan adam ya sani a gaban safa akwai tafiya mai tsawo yana bukatan guziri Allah ka bamu guziri na wannan tafiya mai tsawo ita ce tafiya ta zuwa lahira tafiya ta haduwa da Allah madaukakin sarki kai babu wata rana da take fitowa wannan ranar da muke gani take fitowa face idan ta fito tana magana amma ba ma jin abin da take faɗi cewa take ya kai ɗan adam ni fa rana ce yini ne sabo gal kuma aikin da kai a ciki na zan ba da shaida a gaban Allah akan aikin da ka aikata da haka kai kokari ka aikata aiki na gari a cikina tace ni a matsayina na rana idan na wuce ban ƙara dawo har tashin alkiyama haka nan duk waɗannan kwanaki muna gani sunaye kawai ake maimaitawa akwai asabar akwai lahadi akwai litinin akwai talata akwai laraba akwai alhamis akwai juma'a wallahi duk sunaye ne kowace alhamis ta wuce ta wuce kenan har tashin alkiyama kowace juma'a ta wuce hakanan dukkan kwanakin nan hakanan suke zuwa suna wuce mana ramadana da ya wuce amma Allah mai rahama mai jin kai yana nan ramadana ya wuce imani yana nan ramadana ya wuce ya bar alkur'ani tare da mu ramadana ya wuce amma ayyuka na ibadu suna nan ambaton Allah yana nan ramadana ya wuce ayyuka na kyautayi suna nan ramadana ya wuce kamar yadda kowane abu zai wuce kuma kowane abu da muke gani wata rana zai zama baya duk wani taro da kaga ya taro wata rana zai zama ya watse duk wani mai rai wata rana zai mutu kuma Allah ne zai tattara mu wata rana a gabansa ranar tashin alkiyama kamar yadda ya faɗi a cikin suratu ali imran cewa ya ubangiji kai ne mai tara mutane ga wata rana wanda yake babu kokonto a cikinta Allah bai saba alkawari ya ku bayar Allah abinda ya mafi jin tsoron abubuwa shine ramadana ya wuce kuma mutane su rabu da ibada ramadana ya wuce a daina tsaye da farillai na sallah a cikin masallatai ramadana ya wuce ya zama masallaci ya zama empty ramadana ya wuce ya zama an koma kan sabon Allah madaukakin sarki ramadana ya wuce ya zama an kauracewa alkur'ani yana daga cikin abun ban tsoro ya zama an koma da baya bayan an yi gaba ya zama alkur'ani ya wayi gari yana kai karanmu wajen Allah cewa mun guje shi Allah ka tsare mu masallace suna kai karan wajen Allah cewa masu raya ta sun daina zuwa gidaje ma suka kai karan mutane wajen Allah cewa an daina raya su da nafilfili zumunta ta kai kara wajen Allah cewa an yanke ta hakanan a ta layuka na cikin gari su kai kara wajen Allah cewa an dawo da fasikanci a cikinsu ibaduji su kai kara wajen Allah cewa an yi watsi da su wannan shi ne ban tsoro Allah ya kiyaye ya ku bayan Allah kada ku yanke daga ayyuka na bin Allah wandon ramadana ya kare kada ku yanke da ƙoƙari da kuke na wajen bin Allah don ramadana ya wuce ramadana ya wuce amma ayyukan alheri suna nan kuma ubangijin ramadana yana nan an tambayi ɗaya daga cikin malaman musulunci wanda ake kiran shi bashir al-hafi cewa wasu mutane suna bautan Allah a cikin watan ramadan kuma suna ƙoƙari ya ce amma idan ramadan ya wuce sai ka gansu sun ɗauke wuta sai ka gansu ba sa nan sai ka ga sun daina sadaka sai ka ga sun daina ayyukan alheri shine yake cewa kai tar da waɗannan mutane su ba san Allah ba sai da ramadan Allah ya tsare mu hasanul basari Allah ya ji kanshi yake cewa aikin mumini bai da iyakan bai da lokacin karewa abinda ke karar da ake mumini na alheri kawai mutuwa Allah madaukakin sarki yana cewa ku bautawa Allah ubangijinku ka bauta ubangijinka har mutuwa ta zake maka to wanda fa yake bautan Allah saboda ramadana dana to ramadana fa ya wuce amma ubangijin ramadana yana nan raye baya mutuwa ya ku bayan Allah ayyuka na alheri da kuka saba da shi cikin ramadana wajen ciyar da abinci da shayar da ruwa da na bilbili da karatun alkur'ani da ritsa idanu daga kallon abubuwa na haram da ambatan Allah da sada zumunta da haƙuri akan cutarwa lalle da da kuma wato kyautata wa ‘yan uwa musulmi da yawa daga cikin ayyuka suna nan lalle mu yi ƙoƙari mu ɗora su Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan alheri ya ku bayan Allah ku tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku fara bauta nan duniya da kuma kiyama ku sani addinin musulunci ya cika lokutanmu da ayyuka wanda suke nagari ayyuka wanda za su kusantar da mu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ubangijin sammai da ƙasa shi yasa za ka ga a cikin musulunci daga wannan aiki ya wuce sai wannan ya biyo bayansa daga wannan ayyuka na lada ya wuce sai ka ga wani aiki ya biyo bayansa aiki ne na bin Allah maɗaukaki sarki Allah ya jera mana su aiki ne na girmama musulunci wanda Allah ya sanya wani na biye da wani wannan shi ne addininmu Allah maɗaukaki sarki a cikin suratul hajji yake cewa wanda duk ya girmama wato alamomi na musulunci to lalle yana yana da alaman tsoron Allah maɗaukaki sarki an yi isra'i da miraji a cikin watan rajab daga nan aka juya alƙibla a cikin watan sha'arban daga nan sai maganar lailatul qadri a cikin watan ramadan daga nan sai aikin haji sai dawafi sai salloli sai sai idi babba ana ta yankan wato hadaya haka nan a cikin wannan lokacin duka akwai salloli akwai wato sadakoki da ake bayarwa akwai ayyuka na addu'o'i na kusanci ga Allah wannan shine addinin musulunci addinin mu wanda yake na kadaita Allah madaukakin sarki wanda yake shi kadai yake bai da abokin tarayya ya kuma Allah sallah tana daga cikin mafi girman ibadu bayan kalmar tauhidi ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallah ne muke taruwa a masallaci gaba ɗaya fuskokin mu su haɗu da juna wanda wannan haɗuwan fuskokin namu yana sa burukanmu su zama iri ɗaya mu gaggaisa da juna wannan gaisuwan yana sa zukatanmu su zama sun zama iri ɗaya mu kaɗai ta sahunmu wanda yana sa wato manufarmu ta zama iri ɗaya ya zama mun fuskanci ubangiji ɗaya wanda shi muke bautawa annabinmu wanda yake shi kaɗai wanda shi ya zo mana da musulunci littafin wanda yake shi kaɗai shine alkur'ani alƙiblanmu wadda take ita kaɗai ita muke fuskanta shi yasa Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul anbiya yake cewa wannan fa al'umma fa taku al'umma ce guda ɗaya ni kuma ni ne ubangijinku don haka ku bauta mu sallah wadda Allah ya farlanta mana guda biyar tana maimaituwa a kowace rana sau biyar dare da rana wanda ta Allah ya sanya da wannan sallan yana wanke mana zunuban da muka aikata akwai hadisi na Abdullahi dan Mas'ud yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kuna ta aikata zunubi kuna ta aikata ayyuka da zai sa ƙone amma idan sallar asuba ta yi sai sallar asuba ta wanke ku ku ci gaba kuna aikata ayyuka da za ku yi ta ƙonewa kuna ƙonewa sa'annan idan azahar ta zo sai ta wanke ku ku ci gaba da ayyuka na sabo amma idan magariba ta zo sai ta wanke ku haka nan ku ci gaba kuna ayyuka na sabo idan isha ta zo ta wanke ku haka nan sai ku kwanta bacci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kwanta bacci wankakku ba ku da zunubi tare da ku kuma idan kuna bacci ba abinda ake rubuta muku haku sar sai kun farka wannan hadisi ne na imamu dabarani wanda ya kawo shi a cikin lausa ya ku bayan allah dawama akan sallah dalili ne da yake sa zuciyar dan adam ta zama ta tsarkaka ta zama ta yi kyau ta zama ta gyaru ta zama ta kauce abubuwa na sha'awa da musulunci baya so ta zama ta yi maganin son zuciya ta zama wato ta ƙauracewa abubuwan da musulunci yake so a ƙauracewa shi yasa Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul ankabut yake cewa lalle sallah tana hana alfasha da aikin da shari'ar musulunci ba ta so kuma an halicci ɗan adam da gaggawa gashi da rowa haka Allah ya halicce shi amma sai Allah ya cire masu sallah Allah ya ce sai dai masu sallah waɗanda suke dagoma a kan sallarsu su kaɗai ne ba su da wannan mummunan sifa Allah ka tsare mu ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani mutum wanda zai yi ƙoƙari ya yi nafila da daddare ya tsaya cikin dare yana nafila sai bacci ya hana shi wato ya sa yanke nafilan ya yi niyyar raka'a goma raka'a ashirin amma sai bacci ya hana shi daga raka'a biyu misali maza Allah sallah sai ce in ya koma ya kwanta to sai a rubuta masa ladan wannan sallah da yi niyya sa'annan baccin da yake ma dubbacin sadaka ne ana rubuta masa ladan sadaka a cikin wannan bacci wani hadisi ne na imamu abu dawud da imamu nisa'i ya ku bayan Allah ibada ta azumi wato Allah madaukakin sarki ya sanya tana daidaita tsakaninmu da kowa da kowa tsakanin talakawa da miskinai tsakanin masu kuɗi da talakawa tsakanin masu mulki da kowa ibadar azumi tana sa daidaito a lokaci guda ake ɗaukan azumin ramadan a lokacin guda ake shan ruwa a lokacin guda tsakanin mai ƙarfi da mara ƙarfi tsakanin talaka da mai wadata tsakanin sauki da wanda ake sarauta tsakanin mai mulki da wanda ake mulka duka wannan lokaci guda wannan akwai darasi a ciki Allah madaukakin sarki yana nuna mana cewa dukkan mu bayinsa ne ga azumi da ake yin shi a cikin wannan wata na sita shawwal wanda ya samu dama yayi akwai lada mai yawa a ciki ga azumi muna da ake yi a cikin wata kowane wata wato cikin watannin musulunci matukar ya kai sha sha sha sha uku sha sha biyar waɗannan watanni tsakiya na haka ne ko kwanaki a yamul bit sha uku sha hudu sha biyar waɗannan kwanaki in mutum ya samu dama lalle ya rinka azuntansu akwai lada mai yawa a ciki ga litinin ga alhamis duk kwanaki ne na azumi ga azumin ranar arfa ga wanda baya aikin haji ga azumin ranar ashura hakanan azumin masu ke ta tafiya har wani ramadan ya iske mu matukar muna raye Allah ka samu ga wani Ramadan bayan wanda muka gani ga zakka da ake barwa wanda ake ciyar da miskinai wanda ake taimaka musu wajen maganin jarabawa da Allah ya musu na talauci wannan zakka kuma tana tsarkake shi mawadaci ta hana shi rowa ya zama baya cikin marowata saboda musulunci baya son rowa abinda yasa kuka ji musulunci ya tsananta akan rowa abin da yake dan adam bai ganewa kudin da yake hannunka ba naka bane kudin Allah ne Allah ne ya tsoma ka a ciki ka dan yi abu ka dan ci ka sha ka yi alheri to sai ka dandamke ka hana ka ƙi har Allah ya zo ko dai ya dauke ka ya kashe ka na'am ko kuma ya kwace kayan shi abin da zai faru kenan to shi yasa ba kyau in Allah ya baka wannan dama ka yi wasa da ita idan Allah ya baka daman ka dage sai Allah ya ta ƙara ma shi Allah yana da su da yawa sai ya ta baka amma idan ka ƙi shikenan sai ya kwace kayanka ko kuma ya barka da su ya zama baka iske wani aikin alheri wanda ka gabatar ba wanda zaka iske shi ranar tashin alkiyama Allah ya kiyaye bayan haka akwai aikin haji akwai aikin haji shi ma ibada ce mai zaman kanta wanda Allah yake tsarkake mutum daga zunubai yake sa zuciya ta zama ta yi kyau suna ce ga ta annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya bi ta hanya ce wanda ɗan adam in yayi ta zai samu zaman lafiya gashi kuma girmamawa ne Allah ya yi gama da Allah ya ba su dama na aikin haji akwai sauran ibadu wanda alherin da ke ciki Allah kaɗai ya san iyakarsu akwai istighfari akwai karatun qur'ani akwai ambaton Allah akwai bin iyaye akwai sada zumunci akwai taimakon marayu akwai kyautata wa makwabta da sauran ayyuka na ibada wanda alherin da ke cikinsu lalle suna da yawa matukar mutum ya tsarkake niyya ya yi su don Allah ya kuban Allah ku dawama akan biyayya ga Allah maɗaukakin sarki ku roƙi Allah maɗaukakin sarki ya karɓi azumin da muka yi ya gabata Allah ya karɓa mana Allah ya karɓa mu Allah ya karɓa mana gabaki ɗaya kuma Allah ya maimaita mana watan Ramadan shekaru masu yawa zamani mai zuwa da yawa Allah ya sa za mu ga wasu da yawa ya tabbata hadisin Anas ɗan Malik wanda Imamu Dailami ya ruwaito sama so take ta yi magana ƙasa so take ta yi magana ba komai suke so su ce ba suna so su wa musulmi albishir musulmi da ya azumi su masa albishir da aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shugaban duniya gabaki ɗaya yake cewa da Allah maɗaukakin sarki ya zai bawa sama izini da Allah zai bawa ƙasa izini da dukkan sun yi magana da ba komai za su ce ba da za su wa musulmi ne albishir wanda azumin ramadana cewa Allah ya baka aljanna Allah ka sanya mu cikin wannan suka iske aljanna a cikin wannan azumi lalle mumini yana ya dace da shi ya rayu akan bautan Allah ya zama yana bautan Allah maɗaukakin sarki a cikin rayuwarsa yadda tun da ya taso har zuwa ya koma ga kabari kada ya yanke don kawai ramadana ya wuce kawai mutum ya koma yana yin abin da ya ga dama wannan alama ce ta cewa ɗan adam ya kauce hanyar Allah alama ce ta cewa ɗan adam ya ɓace hanya madaidaici Allah ka tsare mu Allah karɓa mana ibadun da muka yi Allah ka ɗauki musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعزم له يوم القيامة أجرا عباد الله إن قضى رمضان وبقي الرحمن جل جلاله انتهى رمضان كأي شيء ينتهي رهل عنا كأي شيء يرحل هو شهر عزيز وكم من عزيز ودعناه وفي قبره ودعناه وتحت الثرى وريناه هل غابت الشمس هل تخلف القمر هل أمسكت السماء كلا ثم كلا وإنما الزمن يدور والحياة تسير والسفر طويل والزاد قليل وما من يوم ينشق, ينشق فجره إلا وينادي مناد يا ابن آدم أنا خلق جديد ولا عملك شهيد فاغتنمني فإني إلى يوم القيامة لن أعود إن قدى رمضان وبقي الرحيم الرحمن إن قدى رمضان وبقي الإيمان إن قدى رمضان وبقي القرآن إن قدى رمضان وبقيت العبادات وذكر الرحمن إن قدى رمضان وبقي البر والإحسان إن قدى رمضان كأي شيء ينقضي فكل شيء إلى فوات وكل جمع إلى شتات وكل حي إلى موات وأن الله يجمع الناس ليوم لا ريب فيه يقول تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد عباد الله أخشى ما أخشاه علينا مع انتهاء رمضان أن نترك الفرائض وأن تعدل المساجد وتترك المعاصي ويهجر القرآن وإن مما يخشى أن تتحقق العود إلى الخلف فتصبح المصاحب تشكو إلى الله هجرها والمساجد تشكو إلى الله قلة عمارها والبيوت تشكو إلى الله خرابها والأحرام تشكو إلى الله قدعها والشوارع تشكو إلى الله فسقها والعبادات تشكو إلى الله إهمالها عباد الله لا تقدأ الداعات بانتهاء رمضان قيل لبشر الحافي رحمه الله إن قوما يتعبدون في رمضان ويجتهدون فإذا سلخ رمضان تركوا قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان وقال الحسن البصري رحمه الله لا يكون لعمل المؤمن أجل دون الموت ثم قرأ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انتهى ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت دموا على العبادات التي عودتموها في رمضان من إدعام الدعام وسقي الماء والنوافل وقراءة القرآن وقد البصر عن المحرمات وذكر الله جل جلاله وصلة الأرحام والصبر على العزاء ولين الجال للمسلمين وكثير وكثير بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله المنعم المتفضل غافر الذنب يقابل التوب شديد ذو الدول لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تبلغوا في الأولى والآخرة عباد الله إن الإسلام قد ملأ أوقاتنا بأعمال البر التي تقربنا من رب الأرض والسماء ما نلبس أن نمر من معادة إلا جئنا للأخرى وما ننتهي وما ننتهي من داعة إلا دخلنا في التالية وما نعظم شعيرة إلا أذلتنا شعيرة أخرى إنه ديننا يقول المولى جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب من الإسراء والمعراج في رجب إلى تحويل القبلة في شعبان إلى ليلة القدر في رمضان إلى عيد الفطر بعد رمضان إلى موسم الحج والتواف بالبيت العتيق إلى عيد الأضحى المبارك مرورا بالصلوات والزكوات والدعوات والقربات إنه ديننا العظيم وإسلامنا الحنيف عباد الله إن الصلاة هي أعظم العبادات بعد التوحيد في الصلاة يجتمع المسلمون في المساجد تلتقي وجوههم فتتقي أعمالهم تتسافه أيديهم فتتسافه قلوبهم تتوحد صفوفهم تتوحد أغاياتهم لرب واحد يعبدون ولنبي واحد يتبعون ولكتاب واحد يقرؤون وقبلة واحدة يتجهون قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فالصلاة المفروضة تتكرم تتكرم تتكرن مع العبد كل يوم وليلة خمس مرات تغسل له ذنوبه التي ارتكبت التي ارتكبت بين الفرائض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهترقون تهترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تهترقون تهترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تهترقون تهترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تهترقون تهترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تهترقون تهترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا رواه الطبراني في الأوسط عباد الله إن المداومة على الصلاة سبب لنظافة القلب وصفاء الروح وتهذيب النفس وسموها على الشهوات واستيلائها على الهواء وحجزها عما لا يليق من المنكرات قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولقد خلق الإنسان عجولا تجده دوما هلوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة أخرجه أبو داود والنسائي عباد الله إن في عبادة الصوم مواساة ومساواة مواساة للفقير والمسكين ومساواة يمسكون يمسكون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد الضعيف والقوي الفقير والغني الخفير والوزير الحاكم والمحكوم وصيام موصول مع العبد على طول الطريق الستة من شوال ثلاث أيام قمرية من كل شهر الاثنين والخميس من كل أسبوع ويوم عرفة لغير الحج ويوم عاشوراء وهكذا حتى يأتي على العبد رمضان آخر إن كان في العمر بقية وفي عبادة الزكاة دؤمة للفقير من الحاجة والعوز ودورة للغني من الشح والإمساك وفي عبادة الحج تدهير من الذنوب وتدوير للقلوب واتباع للسنن واستمتاع للأداء وتعظيم للشعائر وتكريم للحديد وفي سائر العبادات من الخير ما الله به عليم وفي الاستغفار وقراءة القرآن وسائر الذكر وبر الوالدين وصلة الأرحام وبر الأيتام وحسن الجوار وباقي أعمال التعبدية خير كثير وأجر عظيم إذا أخلص العبد نية عباد الله دوموا على الطاعات واسألوا الله العظيم الجليل أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وأن يكرر علينا رمضان عواما عديدة وأزمنة مديدة فكسبت في حديث أنس بن مالك الذي رواه الدلمي أن السماء والأرض تكاد tantiqu fatubashiru sa'imin bil janna yaqulu sayyidul awwalin wal akhirin alayhi afdalus salatu wa atammu taslim law anna allaha azna lis samawati wal ard an yatakallama labasharata man sama ramadana bil janna innal mu'mina yahya على الدوام دائعا لله تعالى عابدا لمولاه عبادة تستمر مع العبد منذ العهد إلى اللهد إنه لا ينفك عن الاتصال بالله تعالى إلا إذا ابتع- إذا- إذا ابتعد عن الطريق القويم ودل عن الصراط المستقيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ونجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وسجيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا ودعينا وعاسنا وهادرنا وغائبنا اللهم من أهته منا فهي على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يسر لنا امورنا مع الراحه لقلوبنا وابداننا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منا والميتين اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما اوليتنا من نعمك والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين اللهم اجعلنا في عياذك وجوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصلى على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلى على سيدنا محمد في كل وقت وحين وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله